من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سبر جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أدر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا رانا تمومي البركة جمعة تفركو أوتن المحرم na hijira ta sai na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama 1446 Allah ba mu albarkan wannan shekara muna karatu masu littafin da mai albarka a shifa bi ta'arifi huquqil mustafa za mu tashi fasalin da yake magana akan husnu ishratihi sallallahu alaihi wa sallam wato shine kyakkyawan a kyawawan ko kyawun zamantakewar annabi sallallahu alaihi shine ishrat zama da mutum ka iya zama da shi da kuma jin daɗin zama da shi ɗin sawa'un ya dangantaka da kai ko baya da shine ishratu to za mu ji cewa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya fi dukkan halittan Allah kaɗinsa wajen kyawan ko kyautata zamantakewa. Wa amma husnu ishratihi wa adabuhu wa bastu khuluqihi sallallahu alaihi wa sallam ma asnafil khalqi fa haisun tasharar bihi al-akhbaru sahiha. Malam ya ce idan ana maganan kyautata zamantakewa da kyawanta wa adabuhu da kuma halayya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine adabu a shi adabu ya kaskashi hudu a gurin malamai akwai jibilli akwai kasabi akwai sufi akwai jibil akwai kuma ladunni a jibilli shine ma jubila alayhi al-insan min al-akhlaq al-saniya wal ahwal al-mardiyya abunda dan adam an halicce shi nature sa ne a haka na al-akhlaq al-saniya dabi'u kyawawa kyautata mu'amala sanin haƙoƙin mutane yi fadin kirji wannan shine ake kiransa da jibiliya wal awsafil mardiya da sifofi nagartattu wanda koda mutumin da baya tare da kai a fahimta to yana amintuwa da kai shine al awsaf al mardiya to sai wanda yake kasabi shi ko ma yaktasibu al insan min al ulum ad dunyawiyya wal ukhrawiyya abinda gwargwadon karatun ka zama da masu ilimi ka ɗauki wannan halin yana kiransa mai kasabi to sai wanda yake na asufi ɗin shi ne wato a dabtun nafsi wa mura'atul anfas ya zama ɗan adam duk wani sakan na rayuwarsa duk wani lahaza duk wani anfas nashi yana kiyaye ladabi tare da halaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan makam ne wanda yake ƙololuwan makami na bayin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda haɗe yake cewa ولو خطر لي في سواك إرادة على خاطري سهوا أكمت بردتي to duka da irin waɗannan ne da ire-iren su sura ta so dai shine wanda yake ladunni shi kuma ya fi karkata kan bangaren wato al-kashf kenan wanda Allah yake karraba bawansa da shi gwargwadon ladabin su tare da halara ya samu kusanci da Allah subhanahu wataala ya samu kashifi shine maqamin sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta itabayyana lahu annahu al-haq to wannan sunansa a kashfi kenan ko kuma ɗan uwansa hadisin hanzala da muke kawo sa hadisin akwai magana isnadin sa mala istinasi da shi wanda annabi ke cewa kaifa asbahata ya hanzalatu qala asbahtu mu'minan haqqan qala i'lam ma taqul fa inna likulli haqqin haqiqa amma haqiqatu imani qala ya rasulullah asbahtu a'zubu nafsi an ad-dunya fa azma'tu nahari fa ashartu layli فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتباغون فيها النبي سمسا ألم تفاقب كو عبد نور الله قلبه to wannan dai shine adab to idan ana maganan adab kyawawan halayya to sai na rasulullah ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi sai basu khuluqihi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yalwatuwa yalwan kyawawan halayyarsa shine basu ma'anar sa tanawuha wato nau'antuwan halayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wannan karkashin sa akwai abu guda biyar abu na farko shine basul muhayyat sai bazlun nada sai tahammulul aza sai kamalus sidq sai al-ittisafu bi akhlaqil haqq waɗannan abubuwan guda biyar su ake kiransu da basu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki na farko basul mahiyya sakin fuska to ai ba a taba mai sakin fuska kamar sai na Rasulullah wannan hadisin Bukhari da Muslim hadisin Jarir ko ya ce ma hajabani Rasulullah munzu aslamtu wala ra'ani illa tabassama sallallahu alaihi wasallam duk inda yi manzon Allah ya ganni to sai ya murmushi tabassum kuma tabassum dinsa idan yayi murmushi ru'iya kan nuri yakhruju min baini sanayahu ana ganin haske na fitowa a ƙarƙashin a tsakanin haƙoransa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma baya yin dariya irin namu a'a dariyarsa tabassum ne sallallahu alaihi wa sallam sai bazulun nada shike bin wannan bazulun nada shine kyauta bayarwa duk abin da zo ka bayar da shi to idan wannan ne ba ai kamar manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam tahammulul aza kuma juriya ana cutar da kai ka nuna baka damu ba to ba a taba mai tahammuli ba irin wa sai na rasulullah mun san zaman da ya a maka shekara 13 nan ne ana kira zuwa ga Allah irin abubuwan da aka kai masa ya tahammaluha sannan da kuma tafiyansa daga gidan sai na Abubakar zuwa garu Saur ko wannan tafiyan da yake nan a cikin musnad al-Bazzar sai na Abubakar har kuka sai da yake yanda yaga kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan tafiyar da aka yi na wannan kasan alharra duwatsun nan har kafan tana zubar da jini tana tsatsagewa kuma an zauna a kogon dutse tsawon kwana uku yana ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zai iya wa akwai maciji a ciki akwai kunama a ciki ko zaki ko damisa amma duk ya tahammulin wannan sai na rasu bi kalbin mun sharh wannan tahammul ne sannan tafiyarsa zuwa qa'if da inda ya kira su zuwa ga addinin Allah irin abin da suke masa nan suka dace da sufaha'uhu sai gashi har suna watsa ƙasa suna jifa abu mara kyau da suna sai na rasulullahi har ubangiji yayi fushi ya aiko mala'ika da yake kula da duwatsu yace kai masa gayya duk abin da yake so in ma yana so a halakar da su me manzo Allah yake ce masa yace arju an yukhrija Allahu min aslabihi man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a wannan tahammul ne na sai na rasulullahi to kuma sai a kamalu sidq an an gaskiya to ba kaman manzon Allah ومن مبدأ الكونين لم يعل ناقة أبر وأوفى منك يا خير من بذل tun farkon halitta ba a taɓa wanda ya hau abin hawa ba a barru mafi nagarcin magana wa aufa mafi cika alƙawari min ga gaban ka ya rasulullahi ya khaira man bazal ya fiye mai bada kyauta a wani kaulin wani barazzak na cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kana la'uhu na'am sayyidina rasulullahi ba taɓa cewa a'a ba wannan me كما نزل صلى الله عليه وآله وسلم sai kuma ittisafu bi awsafil haqq idan wannan ake magana kuma ai to ai ubangiji ne yake masa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim Allah ya bashi sifansa raufu sifan Allah ne rahimu sifan Allah ne Allah doka ya bashi kaga ittisafuhu bi akhlaqil haqq sannan kuma Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim har wani malami yake cewa madahatka ayatul kitabi fama ata yusni ala aliyaka nazmu madihi wa idza kitabullahi asna mufsihan kana alqusuru qusara kulli fasih to kaga wannan ittisafuhu sannan Allah ya ce masa kai ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik duk wannan ittisafuhu ne usafil haqq sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace ma'a asnafil khalq wannan kyawawan dabi'unsa ba fa tare da musulmi kadai ba a'a ba tare da sahabbansa kadai ba muhajirun a'a ba da ansaru kaɗai ba a'a ma'a asnafil dukkan halittar Allah kabdinta yana kyautata mata mu'amala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun dai sanna sa ibn nagran da suka zo suka zo suka zama da manzala a cikin masallaci lokacin ibadan sai yace ku ibadan ku a ciki kasara ne kristan ne da suka gama ba a ce a wanke masallacin ba saboda kyakkyawan mai mu'amalansa kai ta kai wa yahudawa ma sukan zo su zauna a gabansa suna jin abin da yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kyakkyawan me kyakkyawan mu'amalan sa ma'a asnafil khalqi idan suka yi magana mummuna sai rasulullahi mai musu da kyakkyawa idan sun ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum shi sai tsaya nan saboda lan yakun fahishan wala fahasha kuma asnafil khalqi sallallahu alaihi wasallam to malam yace idan wannan kake nema na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahaisun tasharar bihi al'akbaru sahiha to kana bukatuwan ka koma cikin littattafan hadisai ingantattu za ka samu hadisai babu iyaka masu bayani akan sufofin sai na rasulullahi na kamalansa ina jin har imamul alawi almaliki ko yaltafi mai suna al'insanul kamil yana magana akan ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu suyuɗi ya yi alkhasa'isul kubra mujalladi biyu yana magana akan mai halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani littafi mai suna makarimul akhlaq dukan su yana magana akan halayyar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ali radiyallahu an sayyidina ali ya fada Allah ya kara masa yarda fi wasfihi alaihi salatu wassalam inda yake sifanta sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana awsa an-nasi sadra sayyidina rasulullah ya fi dukkan mutane yalwan ƙirji ma'anansa manzan Allah ya tahammal wala yabda duk wani tahammul abinda ba za ka iya jurewa ba annabi na jure shi duk abin da za a yi wa ɗan adam a ƙura haƙurinsa an yi wa manzan Allah haƙurin sai ƙaruwa yi ba a taɓa ƙure shi ba sallallahu alaihi wasallam shine ausa annasi sabra wa asdaqa annasi lahjatan ya fi kowa gaskiyar magana saboda hadisin musannad ibnu abi shayba daga riwayar abdullahi bin amr bin ais yace kuntu aktubu kullu shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni quraish faqalat taktubu kulla shay sami'tahu min rasulillahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fil qalbi war rida fataraktu al kitaba qala falamma qala zalika minni shakawtu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala uktub فأشار إلى فمي فقال والذي باسني بالحق ما خرج منه إلا الحق Abdullahi bin Amr bin As na rubuta zantukan manzo Allah a farkon al'amari sai sahabbai suka hana shi suka ce ka dina rubuta manzo Allah yana fushi kuma yana yin magana yana cikin farin ciki yana yin magana kar ka rubuta sai dina rubuta yace da abin ya dame sai ga manzo Allah sai annabi ce ni din sai da nuna bakin sai yace wallahi wallazi ba'athani bil haqq na rantse da Allah da ya bani annabta da Qur'ani wannan bakin nawa ma kharaja minhu illa al haqq ban taɓa faɗar abin da ba daidai ba duk abin da ya fito daga baki na menene haq gaskiya ne to kuma sai Allah ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa to shine asdaqan nasi lahaja wa alyanahum arikatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi dukkan halittan Allah taushin ɗabi'a shi ne aliyar ma'anansa ashalahun ɗabi'atan ya fi kowa sauƙin hali da kyawun ɗabi'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ga daga cikin abin da aka royato na wannan ba yahudi ba yahudi ta da Allah ce tajiranna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina ashraku amma ba yahudi ne yake zama fadar annabi sallallahu alaihi wasallam matashi fa faqadahu man zala dai ganin sa aliyana aliyanahum arikatan nake so sai man sai na rasulullahi tambaya ka ce bai da lafiya sai annabi ya tashi ba fa abubakar bai da lafiya ba umaru ba ba yahudi ba yahudi dan ba yahudiya jikan ba yahudi ka ce kai al'aduwul ladud amma tare da haka saboda aljadahum arikatan cawan dabi'ansa manzo Allah ce man yahudu wa zai ji bagare shi ba fa hajira je gaida ba sai na rasulullahi tashi a kasa ya taka ya je ya duba shi yasa bawon Allah na cikin wani hali ce wani na je daga danka aka ce baka da lafiya ce na'am annabi ce masa aslim qul la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yana wannan hali ana kiransa zuwa ga Allah kaga in mune me za a ce kawai ya karasa ko Allah ƙara nauyin ƙasa amma annabi na neman inƙazin sa daga halaka sai wannan ya sai ya daga kai kalli babansa ma'ana to ya zan yi ga baban annabi da ubangi ce a abi abul qasim me wannan halin wallahi ka bi shi wannan matsala da kai abi abul qasim sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa fadar nafsuhu ila bariya kai sai mutu wannan yaro akhir ma na bai yi alwala ba sahabbai suna waje sai annabi mutu yana murmushi lafiya ya rasu ai kake murmushi sai ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar na gode ma Allah da ya tsamar da shi daga fadawa wuta to wallahi wannan shine halin sai na rasulullahi nemo na waje ya kai su aljanna mu kuma akasinsa kwasan na ciki mu kai su wuta mun sha bamban alyanhum arikatan ma'ana shine salisan miqwadan miqwa'an mai saukin kai ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam har bawa zai zo ya zo na tare da manzon Allah bawa har baiwa wata mata ta da damuwa a kwakwalwa ta zo ta ce ya rasulullahi ina son magana da kai ce to ummu fulani kaman ka ce to hajiya wanci ya karrama ta ina yake so mai magana ta ce ina son wuri kaza ce to ga nan zuwa manzon Allah ya tashi saboda alyanan alyanahum arikatan sallallahu alaihi wasallam wa akramahum ashratan yafi kowa dadin zamantakewa wato idan ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka rasa shi to sai ka ji ba za ka iya zama da kowa ba akwai sahabin da gaba ɗaya ko zama cikin mutane bai tunda manzon Allah ba duniya akwai wanda ya roki Allah ma Allah makantar da shi shi ba zai iya ganin wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ne kuma to sai kuma hadisi na Ali mar'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu duk wanda ya mu'amala da manzon Allah sai ya so shi saboda kyawun halinsa wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi a cikin Shama'il nashi da kuma cikin littafin sa حدثنا أبو الحسن علي بن مشرق الأماطي فيما أجازنيه cikin abinda yamin ijazansa wa qara'atuhu ala ghairihi amma na karanta hadisin a wani a wurin wani malami amma shi wannan malami yamin ijazansa ne qal haddathana abu ishaq al-habbal abu ishaq al-habbal ya daga cikin manyan manyan malaman masar a zamanin sa قال حدثنا أبو محمد بن نحاس ابن نحاس شيما malami ne kwarai mashhuri a ƙasar Masar dukansu ƴan Masar ne wannan haddathana ibn al-Arabi ibn al-Arabi ya zantar da ni hadisi shi wannan ibn al-Arabi din a yana ɗaya daga cikin kasurguman ɗaliban Abu Dawud a Sajistani mai suna Abi Dawud yana daga cikin wanda suka ruwaito Abi Dawud gaba ɗayanta shi wannan ibn al-Arabi din قال حدثنا أبو داود يا شيخ أبو داود يا من حديثي قال حدثنا هشام أبو مروان يعني في هشام بن خالد بن يزيد بن مروان هنا ومحمد بن المثنى ده محمد بن المثنى محمد بن المثنى ده نشكو مالم إمام البخاري إمام لي المقري الحافظ الكنيس أبو موسى wato malamin Qur'ani ne da qira'at da audul qira'at kuma sannan malamin hadisi ne mashhuri har ma a cikin dalibansa akwai Imam al-Bukhari haddathana al-Walid ibn Muslim shi kuma al-Walid ibn Muslim din nan malamin Imam Ahmad bin Hanbal to ai ba sai an ji kowa ne shi ba daga cikin dalibansa Imam Ahmad bin Hanbal malamai sun ce ya wallafa littattafai ɗaiɗai saba'in kan yabar duniya شي الوليد بن مسلم دين قال حدثنا الاوزاعي yace malamin mu al-auza'i ya gaya mana hadisi shi ko al-auza'i shine imamu ahli sham mutanen sham gaba daya a zamanin sa babu wani malami ta sama da shi imamun fil ibada sannan ga ibada ga ilimi shi kuma saboda karfin sa at-tilmisani ya ce wata rana ya zo madina shi wannan malami al-auza'i amma imamu malik shi ke mai zagi sufyan ibn uyayna yana kora abin hawansa a baya shi yana sama imamu malik na jallin zami a gaba malam ya zo sufyan ibn uyayna da kuma yana koro abin hawansa a baya to ai ba sai an ce kowa ne wannan imamu malik fa wanda imamu shafi ya ce idza zutal hadith fa maliku najah idan ana magana ilimin hadisin duniya to maliku sai dai ai haka tauraro ne shi a sama to sai gashi yana wani malamin zagi to ai kika san kuwaye auzai wanda ibnu uyayna kuma ya kai matakin amirul mu'minina fil hadis sannan shi tabi'ut tabi'ina ne shi al-auzai daga cikin malamansa akwai qatada akwai yahya ibn abi kathirin akwai ibnu shahab az-zuhri akwai makhul a cikin malamansa da kuma aba'u to duk waɗannan malaman tabi'ai ne amma sai da aka samu qatada da yahya ibn abi kasir din sun dawo suna karatu a wurinsa malaman da suka karantar da shi sun dawo suna karatu a wurinsa shi wannan al-auza'i malamai sun ce yayi fatawa akan mas'ala ɗaiɗai mas'ala dubu saba'in afta fi sab'ina alf mas'ala ba mas'ala saba'in mas'ala dubu saba'in duk mas'ala ɗaya kafin ke fatawa akwai abu guda hudu taswirul mas'ala na farko na biyu takyiful mas'ala sannan na uku hukmullahi alal alal mas'ala sannan al fatwa alal mas'ala duk matsala yana da wannan abubuwan guda to matsala ɗai ɗai dubu saba'in yi fitawa a kanta wannan babban malami to yana cewa sami'tu ya haibi na abi kasirin kaga malaminsa da ya ji karatu a wurinsa ya dawo ya karatu a wurinsa kuma shi kuma ya haibi na abi kasirin ya rawaita hadisi a wurin anas bin malikin da jabir bin abdul amma ta hanyar irsali saboda shi tabi'u tabi'ina ne ji haddathani muhammad bin abdurrahman bin as'ad bin zurara As'ad bin Zurara nan shi kuma bana san shi lokacin karatunmu ne. Ah shine mutum na farko da ya fara tara mutane aka yi sallar Juma'a kafin kafin manzo Allah hijira. As'ad bin Zurara. Ya kira ranan Yawmul Aruba. Yana cewa jama'a lil yahudi yawmun yajma'una fi walin nasara mislu zalik yahuda sa da ranar asabar suna taruwa suna wani abu suna kiransa ibada nasara suna da shi to mu da Allah ya karba mu da sayyidina rasulullah da musulunci ya kamata mu samu rana sai ce fa halumma falnaj'al yawman najma'u fi ku zo mu samu wani rana mu taru a ranar in mun taru nahmudullah wa nashkuruhu wa nazkuruhu mu gode ma Allah mu ambaci Allah a wannan rana sai suka taru a rana daya suka yi wannan abun a wannan taron nasu da suka yi taron sai zama ranan juma'a amma yawmul aruba sunan ranan kafin sai na rasulullahi ya dawo madina sai yanka musu dan akuya shi asad bin zurara da aka yi sallan aka yi ta ambaton Allah ana gode ma Allah bisa ni'iman samun sai na rasulullahi da sabon kuma musulunci to da sai na rasulullah ya dawo madina aka hijira sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati najma'u fihi sai Allah ya dauko sunan da ya faɗa najma sai ce yawmul jumu'a fa sunnal jumu'a sai ta zama juma'a sadaka wannan ya fara as'ad bin zurara sahabi ne babba sosai dan uwansa shine sa'ad bin zurara Allah ya kara musu yarda an qais bin sa'ad ya rawaito da qais bin sa'ad Qais bin Sa'ad kuma dan Sa'ad bin Ubada ne shi kuma shine a kaman yana matsayin kaman security na sayyidina Rasulullah mutum ne dogo ainin ga kuma girman jiki ga kokolwa so tun yana tun ba gemu a fuskarsa ya zama shugaban ansar saboda baiwa kokolwan da Allah ya masa mutum ne sahi mai kyauta sun ce ya taba ciyar da runduna da ta yaki shi kadai matashi ne ga kwakwalwar da Allah subhanahu wataala ya bashi mu babansa sahabi ne shine Sa'ad bin Ubada qala yace zarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina rasulullah ya kawo mana ziyara to yana nufin zarana din ma'ana ko dai ya zo gidansu aw zara ahadan min ihda ko min hayyina ko ya ziyarci ɗaya daga cikin dai mutanen anguwansu Khazraj din saqifatu bani sa'ida kenan wa zakara qissatan fi akhiriha ya faɗi doguwan kissa dai a hadisin da manzo Allah yazo tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mai gida yace wa alaikum assalam ya rage murya ya amsa tunda ba ba amsa ba ai zai ƙara yi annabi ƙara ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dan yake ta baba manzo Allah ne sai kai ka rudar da shi na san shi ne ai ai so nake ya kara ai shi duk in ya faɗi magana Allah na yi ya ce assalamu alaikum to aminci zai zo gidanmu wa rahmatullahi ce ai za ta zo wa barakatu za mu samu salam daga Allah rahama daga Allah barakatu za mu samu saboda daga bakinsa ne kike faɗa da haka nan shiru ai ina jin so nake sai ya faɗa sau uku ka ji yadda sahabbai suke bibiyar sayyidina rasulullahi Allah ba mu albarkacin su to yazo da zai koma dai banza Allah sai san da yana uku ba amsa ba sai ya juya sai ya biyo shi da gudu sai amma kana ji ina sallama shi Allah ai ina jin ka ai ai ina son ka yawaita mana albarkar ne a gidanmu manzo Allah bai ce dan me ba kuma sai kale saboda annabin shi kanshi ya san shi ne albarka ne sallallahu ya sani ai ya da albarkan sallallahu alaihi wasallam falamma arada al-insiraf da manzo Allah ya nufin zai koma gidansa qarraba lahu sa'ad al-himar sa'ad bin abi sa'ad bin ubada sai ya je ya nemo himar abun hawa kaman jaki ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi tunda ka taho a ƙasa to ka koma kan abun hawa wa ta'a alaihi bi qatifati sa'ad bin ubada sai da ya nemo katifa mashimfidi mai daushi ya daura akan jaki li yarkabahu rasulullah don sai na rasulullahi wallahi duk abin da muke yanzu ba mu kai ɗaya sama na biliyan ɗin abin da sabai suke na Rasulullahi wallahi ba mai ɗaya ba da farko kaga dai sai na Rasulullahi nan yana ganin shi kullum amma kullum bako ne aurensa da yi sallaman shi yana jin duk abin da annabi ya faɗa tabbatacce ne eh haka yake na haka bai amsa ba sai da ya sauka abu na farko abu na biyu da manzo Allah zai koma sai ce ai bai kamata ba ka koma a ƙasa ba takriman sai kawo abin mai saboda wato azziruhu fatuwaqiru sai kawo abun hawa sannan bai yarda manzon Allah ya hauja ki ba abun hawa ba ba shimfida ba al'adan za su hauja ki ne nobal ba abun shimfida amma sai da ya kawo kadifa shimfida mai martaba ya dora saboda waye zai hau sayyiduna rasulullah sai shimfida فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Allah ya hau wannan abin hawa summa qala sa'ad sai sa da kita ya qaisu yana cewa ɗansa kenan ishab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karka yadda manzon Allah ta shi kadai ishab aw mi riwayan ishabhu kabishi alamai sun ce abinda ake nufi ma'ana kun fi suhbatihi wa khidmatihi na baka kai ka tafi duk abin da zai bukata ko daga abin bulala kaka bari ko korawa karka bari kun fi suhbati wa khidmati ka bi shi fita fita da kai masa hidima qala qais qais ya faɗa dan wannan sahabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah mukallim ishra zamantakewar sa sai annabi yake ce masa irkab zo ka hau sai dai mahuta ne kaji amma ba zan yadda ba ni ina kan abun hawa kai kana tafiya a ƙasa annabi masa irkab ma'ana irkab mai aw li tarkab dabatan ukhra ko dai ka zo mu hau tare ko ka hau wani jakin mu ta tare amma ni ina kan abun hawa kai kana ƙasa annabi ce ban yadda ba wannan menene tawadu na sayyidina rasulullahi yadda yake karrama yan adam kaga mu in yanzu ne ai sai mutum ya gyara zama ko yana ta daga kumbo yana ta hura hanci ma tsare yana da masu bin shi ma a kasa ma shi amma ka duba girman sai na rasulullahi saboda shi manzon Allah ya san Allah ta wala kada karramna bani adam sai ce sai dai mu hau qais ya ce fa abaitu shi sam ma'ana fa abaitu na ki hawan saboda karramawa gare shi ko kuma saboda kunya ta'adduban ma'ahu aw haya'an minhu dayan biyu ne ko dai ta'adduban ma'ahu saboda ladabi ba zai yi a ce yi manzon Allah sallallahu alaihi yana kan abun haba ni ba huta ba saboda shi dogo ne shi mai jiki ne saboda ka bane haya'an minhu kuma yana jin kunya a ce ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawa shi ya hawbali ba kaga wannan karramawa ne amma annabi ya kimsa irkab umarni ne a baitu sabawa ne to amma sai ya zabi garan ihawan saboda me ta'aziman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yake ce masa imma an tarkaba wa imma an tansarifa ko dai ka hau abin hawan nan mu hau tare da kai ko kuma ka koma gida Allah ce fansarafta ce to gara in kuma gida ya rasulullahi fansarafta ka duba ishra zamantakewansa khuluq dabi'unsa adabuhu sallallahu alaihi wasallam kyawun halayensa saboda ka sai sahabin nan yace a a ai gara ka tafi kadai ya rasulullahi sai kuma saboda kan hadisin Abu Dawud ya rawaice shi da kuma An-Nasa'i a cikin littafin sa mai suna Amalul Yawmi wal Layla wa fi riwayatin ukhra aw ni riwaya ukhra din shine lahuma aw li ahadihima aw li ghayrihima a wani riwayan ko dai na Abu Dawud da Nasa'i ko kuma riwayan Abu Dawud kadai ko riwayan Nasa'in kadai ko riwayan ɗaya daga cikin magabata masana hadisi shine wa fi riwayatin ukhra lahumma aw li ahadihima aw li ghayrihima annabi ce masa irkab amani kai zaka hau kuma sannan ka hau a gaba ni in hau baya kaji irkab amani wannan hadisi na rasulullahi irkab amani in za ka hau ɗin ma kai ne mai abin hawan nan to kai ne a gaba ni lift aka yi mun to zan zauna a baya sayyidina rasulullah fasahibu dabati aula bi muqaddamiha ai mai abin hawa shi yafi cancanta ya hau gaba sai na rasulullah ce tabbi shi ba dai anan ba ya rasulullah ai ku dai huta lafiya sai na rasulullah kaga karramawan sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kutan kutan irin wannan sai na abubakar yayi lokacin da zai tura Usama bin Zaid a Balqa a yakin domin ya fansa akan sa'ar na babansa da aka kashe a can yakin Mu'ta dama sai na Rasulullahi wa Usama nadi na rawani ya bashi tuta kafin a tafi yakin sai sai na Rasulullahi fara rashin lafiya kaga ba maganar zuwa yaki to manzo Allah bai tashi a wannan ciyon ba ya amsa kiran Allah to da sai na baka zama khalifa farkon abin da ya fara yi tamfiz jaishi usama yace ai ban isa ba manzon Allah ya rada tutan yaƙi da hannunsa in warware ta ba yace tafi kawai to abin da sai na bakari wadda'a usama sai na bakar ya raka sai na usama bin zai yayi jika da shi amma zai raka shi wannan yaƙin usama to rakiban wa abubakarin mashiyan me yasa saboda Usama manzon Allah ya ayyana shi sai na Rasulullah ya nada tutarsa saboda haka ya hau abun hawa Abubakar ya tafi ƙasa mashiyan da Usama ya ga sayyidina Abubakar Siddiq yana tafiya a ƙasa sai ce ya khalifata Rasulullah la tarkabanna aw la anzilanna yace kana khalifar sayyidina Rasulullah kana tafiya a ƙasa wallahi ko dai ka hau raƙumin nan mu hauta ne ko in sauka sannan kuka sai ke ce masa la rakibtu wala nazalta ba zan hau ba kuma ba za ka sauko ba zauna a matsayin ka yace wa ma alayya an ugabbira qadami sa'atan fi sabilillah to menene dan na tafi a kasa kafa ta yi kura ina ce a cikin aikin Allah ne ai kai manzon Allah ya daka sai ka tafi ala barakatin to sahabbai kullun soyayyar su ga sai na rasulullahi tana bayyana a cikin kwaikwayon halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ba mu ikon kwatantawa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azza Allah bai gushe ba yu'allifuhum kaji yana kusanto da zukatan al'umma yu'allifu yana taro su zuwa gare shi ko wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah walakin Allah allafa to manzo Allah yu'allifu yana tara kan al'umman sai na jinyo su a jiki wala yunaffiruhum sai na rasulullahi baya yin abin da zai kori mutane baya yin yunaffir baya koran jama'ansa dare dai an san wannan munafiki ne amma sai a kyale shi an san wancan kaza ne amma wala yunaffir kuma yakan ce ayyassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru kada ku riƙa koran mutane akan addini kada ku riƙa koran su a wata baiwar Allah ta zo tana tambaya Abu Hurairah tambaya ta ce ta yi kaza wal iyaz billahi jarrab jarrabawa ya same ta kamar na lalata kuma har ta samu ciki na banza ta haifa dan kuma saboda a damuwa ta kashe dan sai ta zo ta ce abu hurera kaji kaji kaji shin yanzu akwai abin da zan yi in tuba Allah ka tuba ta sai ce ta ai ba wai wannan aikin naki ga kaza kuma ki kashe sai ta fashe da kuka matan tana ta kuka ta ce duk wannan halittan da wannan suran da Allah ya min idan dai dan wuta aka yi ta ai ko nayi asara wa khaybata wa khaybata tana yi sai sai na rasulullahi sai ya ce me yake faruwa kaza kaza kaza sai ce in juwa ne waye ce saki ke tuba baiwar Allah saki ke tuba in kin tuba ma Allah Allah zai yafe miki zai karbi tubanki ce to alhamdulillah sai ta fara murmushi sai ce annabi ce Abu Hurairah baka ga Allah ya ce ba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah bai faɗa Allah ya ce wa man yaf'al zalika yalqa asama ko a farkon ayin ai akwai maganar zina a ciki akwai maganar kisa a ciki to amma sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika ba gafara ba yubajjilu Allahu sayyi'atihim hasanatin ba wai a gafarta musu ba zunuban za a mai da su lada kuma ai agrahama sai Allah gafara sai Allah su ba maganin wai a ce an yabe maka ba a'a zunuban tarin za a ci su zama lada Maulana Kurb yana cewa idan Allah ya so ya gafarta wa bawa in ya ga dama sai an zo gurin hisabi iya inda kai ta'atan sai a yanke shi a rayuwarka ba za a gani a wurin ba kai shekara biyar kana ta'asa kana saban Allah ko ka tuban mu Allah Allah ya gafarta maka to abinda Allah zai yi shekara biyar din nan sai a cire su a shekarar rayuwarka sai a datsa kan a datsa sai Allah ya a hada wa zai gani to kai ne wai mai gafara Allah ne saboda duk abin da ga mutum yana yi na sakon Allah kai fatan Allah ya shirye shi baka cewa wani yana wuta a aqidar ahlus sunna ko an ce la bil musila ko la bil menene yuqda'u min gairan a cikin misbahu ne wal kufr wa taqlid anhu yumna'u ko saboda ka la bil azabi lil musii yuqda'u wal kufr wa taqlid anhu yumna'u in dai mutun yana saban Allah to la bil azabi lil musii yuqda'u ba a yanke hukunci dan mutun na saban Allah kace dan mutun wal kufru kafirta mutum dan zunubin dan zunubi wat takhlidu kace zai dawo a wuta anhu yumna'u an hana saboda al'umma sai na rasulullahi ne ummatun muzlimatun ne wa rabbun ghafur to ga irin dai wala yunafiruhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mi tanfir baya koran mutane baya abin da zai sa mutane su tarwatse wa yuqimu karima kulli qabilatin kuma yana karrama babban mutum jagoran kowane kabila annabi na karrama shi wa yuwallihi yana ba shi jagoranci a kansu wallahi alaihi wa yuhadhiru an-nas annabi sallallahu yana tsawatar da mutane daga aikata miyagun halayya wa yahtaris minhum sannan yana taka tsantsan da halin waɗansu mutane kaji idan an san mutum shu'umi ne to annabi zai ɗanyi taka tsantsan a kansa ba za a sake jiki da shi ba misali kamar akul ashirati din nan wannan mutumin nan hatsabibi ne sai gashi a hadisi na ta bi'sa aqul ashirati cir da wannan mutumin amma da yazo sai manzo Allah ya masa magana mai dadi sai sai na ce ya rasulullahi ka faɗi kaza kaza ce a ai mafi sharrin mutane a wurin Allah mutumin da ake jin tsoron sa ne sharrin sa saboda haka idan sun zo irin waɗannan ki musu mudara ta ku rabu da su lafiya shine yahtaris min ghairi an yaqawi an ahadin bishrahu amma manzon Allah bai taɓa canza ma wani fuska ba ya murtuke fuska saboda kai baya yin sallah ba halin sa bane wala khuluquhu baya munana dabi'a ga mu'amala ga kowane mutum baya yi sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu ashabahu yana bibiyan sahabbansa daya bayan daya banga wani balajiya a ai ya je kasuwa ne to Allah ya bada sa'a wani fa bai da lafiya to ku zo mu je a gaida shi yatafaqqadu ashabahu wa yu'ti kullu julasa'ihi nasiba duk wanda yake zama a inda yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ba kowa rabansa abin da ya samu bana duk abin da yazo ana ba kowa da kowa idan aiki yazo na musharaka za a yi tarayya to annabi zai shiga aiki shi sallallahu alaihi wasallam misali wata rana malamai suna hakaitowa an yi tafiya wani yaki sai za a yanka akuya za a yanka dabba a ci sai wani ya ce ni zan yanka akuya ni na dauki yankawa ni aiki na yanka sai nace to ni kuma na ɗauke nauyin fiɗa ni zan fiɗe sai wani ce to ni kuma ni zan daddatsa na kowa na faɗa sai manzo Allah yake ta to ni kuma ni zan yi itace ni zan yi icen dafa naman kenan wanne ko wahala to haka yake mu'amala da sahabban zaka suke jin daɗin zama da shi yujalisuhum fi halihim in takallamu takallama ma'ahum wa in dhahiku dhahik yana zama da sahabbansa shi ta faɗa abubuwan da suka faru sai kai da ba an yi ta asar mana jahiliya an yi kaza an yi kaza in sun yi dariya sai ya murmushi sallallahu alaihi wa sallam haka yake zama da su Allah ya kara mana soyayya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahsab jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu a cikin sahabban manzon Allah babu wanda yake jin cewa wannan yafi ne ni ina ganin na fita gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kana ganin kafi saboda yanda yake sakin mun fuska haka yake sakin mun wannan fuska yanda yake magana da wancan haka yake magana da wannan yana bibiyan kowa da kowa sallallahu alaihi wasallam dun Allah da za mu kwatanta haka ina za mu je da'awa ai za a shigo musulunci ne da muna kwatanta wannan halin sakin fuska da kyakkyawan mu'amala na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man jalasahu duk wanda ya zauna da sayyidina rasulullahi aw qarabahu li hajati ko ya kusanci sayyidina rasulullahi dan wata bukata ta kawo shi yazo ya zauna da auren annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace sabarahu manzon Allah zai hakuri har sai mutumin ya ce to ya amma annabin Allah zan koma duk iya tsawon bukatanka sai zauna yana sauraron ka sallallahu kuma da dukkan girmamawa babba ne ko karami ne baiwa ce ko bawa ne ɗa ne fari ne ko kowa dai haka annabi ke karrama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sabara hatta yakuna huwa al-munsarifu anhu sai ka ji kai ne kake bukatan tashi ka bar shi ba shi zai ce to ni ba ina son nayi gaba ba sallallahu alaihi wasallam da kyawun halinsa wa man sa'alahu hajatan duk wanda ya roki manzo Allah bukata lam yaruddahu annabi ba zai juyar da shi ba illa bi aface sai an biya masa bukatan nan aw bi maisurin min alqawl ko da magana mai dadi to wani ai hakuri idan Allah ya sa an kawo mana zamu baka haka manzo Allah yake faɗa idan bukatan take zai ce je ka ciyo bashi ni zan biya kai saboda kyakkyawan halinsa ba wasu daga cikin sa ma suka suka yi wani abu wani sahabi wata rana kawai je ga kankana kyakkyawa bai girma su ce kai ai ba wanda ya dace shi wannan in ba manzon Allah ba aka yi ciniki da shi aka yi tsada ya ba kawai ya ce to ya dauka rana kaza ka zo ka karbi kuɗi sai bawan Allah sai ya dauko kankana sai kawai na rasulullahi sai nan gashi da kawo aka yanka kankana aka fasa aka sha sallallahu alaihi wasallam hadiya bayan kwana biyu sai wancan ne neman kuɗi sai ya zo wajen bawan Allah ya ce to cinikin mu da muka rana kaza nan ba ba ni kuɗi na sai ce to zo mu je sai roƙo hannun bawan Allah sab sab sai fara sai na rasulullahi ya zo na a gaisa sai ce to ya rasulullahi ka tuna ce karan jiya na kawo kankana ko ita ga me ita na ba shi kuɗin shi to ai hadiya ka wani cewa ni ba hadiya na kawo ni da ciniki ne ko ban da kuɗi na kana son kankana saboda ka ba shi kuɗin shi fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yake sahabban ne haka irin yanda manzon Allah ke janyo su a jika yana cikin fuska sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya murmushi kaga in mu ne fa kai da makarantar nan in ba sa ba kuma shikenan haka ba to ka ciwo malam bashi kai ka wa zaka ka ciwo bashi amma sai na rasulullahi sai murmushi saboda kyawawan halinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad wasi an-nas bassuhu wa khuluquhu malaki ki sakin fuskar manzon Allah da kyawun dabi'unsa sun yalwaci mutane gaba daya ɗaya daga cikin sahabbai kan ce nakan zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zauna in yi awa uku hudu ko fiye da haka amma daga na tashi yana shiga gida minti biyar sai ba zai zama da iyalin sa zai dawo suka yafi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake gani da abin da yake ji da cikin fuskar ba zai iya haƙura rashin kan awa ɗaya ba yana shiga gidan zai fito sai ce to yanzu ya rasulullahi yanzu mu a duniya muna wannan halin wai in ka bar Allah ya ɗauki ranka a kai ka mukamin ka na annabawa ni aka kai inda nake ina zan ganka aljanna ya rasulullahi ni aljanna ma so nake ta ganin ka sai Allah bai wannan wannan mutumin amsa wa man yubi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min nabiyina was siddiqina was shuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa fasaru lahum fasara lahum abad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo a wurin sahabbai shi matsayin uba ne yakan mai da su kamar ƴaƴa nashi wasaru indahu fil haqqi sawa duk sahabbai kafin sun zama a wurin manzala dubbai ɗaya ne a wurin mai haqq kowa a matsayin da ake bashi sai na rasulullahi kan ba kowa haƙƙinsa yana da har mun kawo hadisi satin da ya wuce ko a karatun khulqul mu'min ne nake ga wanda sai na abubakar ya faɗa wajen sahabbai wata magana maganan ba wata magana bace sai na abubakar siddiq fa siddiqu hadhihi al-umma to amma da ya shiga wurin manzo Allah sai annabi ya ce abubakar kaji abin da ka faɗa mai sai mutanen wallahi in ka fusata wai to ka fusata Allah la in aghlabta ulaika laqad aghlabta rabbak in ka fusata wai ta mutana wallahi ka fusata Allah sai ma baka sai fito sai ce ya ikhwata ku yan uwana dan Allah abin na faɗa muku kun je suka ce a rahika suka ce gafara Allahu laka ya siddiq kai ba kai mun komai ba to alhamdulillah sai kuma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda annabi ke kiyaye haƙƙin kowa da kowa sallallahu alaihi wasallam so ya lokacin sallah imam mu ƙara sannan in fa bi hadha wasafahu ibnu abi hala da wannan bayanin ne ibnu abi hala bana jundub ibn abi hala kenan ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal wa kana da'imal bishr manzon Allah kullun cikin sakin fuska ne da murmushi sahalul khuluq mai kawar dabi'u layyinul janib mai taushin sasanni laysa bi fanzin manzon Allah bai da mummunan dabi'a wala ghaliz bai da kaushin zuciya da bushewar zuciya wala takhaf annabi baya shouting baya daga murya da karfi wala fahashin manzo Allah baya fadan kazamin lafazi wala ayyab bai taba fadar aibin wani ba sallallahu alaihi wasallam bai taba magana akan mutum ba idan yana zaune ba a cikin sabai ana fira da ka kawo maganan wani ko dai ya hana ko kuma ya tashi bara gurin zai shiga gida ce to sai an gama saboda ba a yi a gabansa kuma baya yi sallallahu alaihi wasallam wala majahil sannan baya ziga mutun ya yabe shi da abinda ba halinsa bane ko yanzu zaka ji an ce maka ana mutun kirari shi ya san ba halinsa bane amma a ce sarkin baiwa kuma alhalin kasar gurin marwaci ne baya kyauta a ce sarkin baiwa in an ga dama a ce duk shekara yana biya mutum 100 kujerar maka alhalin ko dai baya biya wakila duk irin wannan maddah manzo Allah ya ce ma idan kaga irin wannan ka watsa musu kasa a baki masu yaban mutun da abin da ba halinsa ba suna ziga shi manzo Allah ba yayi yataghafalu amma la yashfi duk abin da bai yi masa ba zai kauda kai zai nuna zai ko in kula da shi to daga cikin halinsa ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba aman qabbu manzon Allah bai taba aibata abinci ba in dai abinci ne bai taba aibata shi ba in ishtahahu akala wa illa taraka idan abincin yayi masa zai ci in bai masa ba zai kare amma murka ta wannan kazabin abincin wannan banzan bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam saboda yana kallon cewa inna sababana alma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fatihatan mata'an lakum wa li'an'amikum nayi ne dan ku inji Allah dan ku ci ku koshi ku bauta mini ku gode mini wa li'an'amikum dabbobin ku su yi kiyo ku dora musu kaya ku yanka ku ci to abinda Allah yayi annabi baya aibata shi ita ba aibata ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yuqyasu minhu ba a taba cire rai a gurin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan wa afwan tunan zamu tayi sai amma tashi akan fadin Allah sai ma rahmatin min Allah ne ta'ala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alaikum assalam na'am na'am إذا وقت وساعة رب الفجر صلاة وتنبيه
baitin abin da yake nufi shewul islam yana bayanin halin da ya tsinci kansa a ciki na soyayyarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba soyayya ce ta sau ɗaya a shekara ba ko sai wata wata ko sai bayan sati a fa waqti wa sa'ati lokuta na da sa'o'i na gaba ɗayan su saraftu li dhikrihi na juyar da su wajen ambaton manzon Allah to daga cikin ma'anonin shine idan zai sa riga zai ce ya manzon Allah ke sawa ma sai ya sa bari in sa riga yadda annabi ke sawa idan zai sa hula sai ce ya manzon Allah ke sawa ma bari in sa hula yadda manzon Allah ke sawa idan zai sa takalmi ya annabi ke fara sa takalmi ma kafan dama ne bari in sa koyi da manzon Allah idan zai cire takalmi ya manzon Allah ke cirewa kafan hagu bari in cire koyi da manzon Allah idan ya haɗu da mutane zai gaisa da su da mansu ina manzo Allah ke farawa hannun dama bari in fara da bangaren dama duk abin da zai idan zai sai farin yadi yasa zai yi so domin manzon Allah na san farin yadi bari in sayo farin yadi dan manzon Allah yana so bari in sa farin kaya ranar juma'a dan manzon Allah na sa farin kaya ranar shine fa waqati wa sa'ati din sarabtu li dhikri idan abinci zai ci ya annabi yake ci idan ruwa zai sha ya manzon Allah yake shan ruwa idan zai kwanta ya annabi ke kwanciya idan zai tashi ya annabi yake tashi idan zai shiga ban daki ya annabi ke shiga ban daki wani addu'a yake zai shiga masallaci ya manzon Allah yake shi duk abin da yake shawul islam na manzon Allah ne fa waqati wa sa'ati saraftu li dhikri saboda haka shi in zai bi manzon Allah ba sai tunani ba mu ne sai kai tunani mai zan ce a'a shi baya tunani kawai ai idza khamidat fikri ذكرت محمدا فصرت زكيا أزري بقياسي daga nace rasulullahi sai da kwakwalwa ta kai ta bude sai in fara rubuta kai azzari na ji karfin malam iyasu bin muawiya wato shi صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله الذي يشعر بمشاعر التي فعليه وكسره ويسمونه malam wannan sai ke a fassara masa diwani to ai sai a za a fassara in an fassara sai ya samu insha Allah ina jin akwai wanda aka fara fassarar diwanin kaman ba a yi nisa ba zai iya samun duk wannan a ciki insha Allah sai a tura masa kawai na'am
sunaye da mala'iku Na'am.
a hannun jibril na'am da su yi halittu da Na'am.
sauransu Na'am.
to shi shi sa kansa alƙur'ani a matsayin da su da shi Allah shi
Azrailu to to ai ɗan uwa da aka ce Jibrilu shi ake sa Jibril Israfil Allahu akbar ana sawa amma Imam Malik ma ai ya karhanta ma ya ce makruhi ne ma ta amma kuma sunan shi ma sunan shi ma sunan Maliku ne ai sunan mai gadin mutane wa nado ya Maliku yaqdi alaina rabbuka to amma ai shi ko Malikun ran da manzon Allah ya Isra'i da Mi'raji ko da aka taru annabawan nan gaba daya ai an ce shi da fushi aka bai taba yin murmushi ba tun da yake bai taba dariya ba sai da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan ya dariya ta farko haka ce masa to ai ga rasulullahi nan aka ce masa ji jibril saboda haka an ce manzon Allah ka gaida shi ai ka kafin manzon Allah ya juyo ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma kasa wa danka azra'ilu jama'a shi fa azra'ilu ai daukar rai ne ake to ka so danka ya ta akramakumullahu gaskiya ne malamai sun ce idan ka sawa mutum duk wanda ka sa sunansa to fa sai ya dauko wani abu daga cikin mai wannan sunan ƙwarai in dai ka sa ma ɗanka sunan wani abu ko sunan wani mutum ko da sauransu to sai ya ɗauko ɗan wani abu shi yasa manzon Allah sai suke canja mutane suna me sunan ka zace a'a canja sunan saboda me ai sun ce suna linzami linzami ai ba ba wasa bane saboda haka dan Allah ga suna dai Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Mahi Mubashir Mujtaba Mustafa ga sunan Muqaffa da sauransu duk sunayen manzon Allah da sunan sahabbai da sunan su bai ishi mutum ba sai ka je ka nemo Azra'ilu to Allah ya raya shi Allah ya raya shi Allah ya ba shi albarkar sunan mala'ika amma kada Allah ya sa ya dauko halin aikin mala'ikan kuma eh mana to aikin sa ai haka daukar rai ne. to mana Allah ya Allah ya ba shi albarkar mala'ikan kar Allah ya sa kuma ya dauko alhamdulillah